إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 14 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad bin abdulwahab wanda muke bin sharhin nan na fatuhul majid na al'allama abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na arba'in kuma muna cikin babi na hudu a cikin wannan littafi babu babu addu'a'i ila shahadaci Allah ilaha illallah ma'ana babin da yake kira wato babin kira zuwa ga a ta Allah a shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah inda muka karanta ainihin wato faɗin Allah maɗaukakin sarki qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin ka ce wannan ita ce hanyata wannan shine tafarki na da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga hujja bisa ga ilimi da ni da duk waɗanda suke biye da ni wannan shine tafarkin mu kuma tsarki ya tabbata ga Allah bana daga cikin masu shirka wanda ibn jarir dabari abu ja'far rahimahullahu ta'ala yayi fassara game da faɗin Allah ta'ala ƙul hadhihi sabili ad'u ila Allah har zuwa ƙarshe sannan mun kuma daga cikin wannan aya mun ɗauki darussa kamar haka ko matsaloli kamar haka matsala ta farko jan hankali da wannan aya ta yi ko wannan babi yake yi wajen ikhlas wato tsarkake ibada ga Allah domin da yawa daga cikin mutane in aka ce mutane daga yawa daga cikin masu da'awa a madadin su kira mutane zuwa ga gaskiya sai su dinga kira mutane zuwa ga ƙungiyancinsu ko zuwa ga ɗariƙunsu ko zuwa ga ainihin wato abin da suke tafiya a kai a madadin su kira mutane zuwa ga allah kira mutane zuwa gaskiya sai su zama sai ga ba wannan ne hadafinsu ba ba wannan ce bukatarsu ba ba wannan ne muradinsu ba suna ƙoƙarin su kafa abin da suka zo da shi suna ƙoƙarin su kafa mutane akan ainihin wato biyayya gare su ba biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba sana abu na biyu ya zama lallai dukkan wanda zai yi da'awa zai yi kira zuwa ga Allah ya zamanto yana da ilimi yana da hujja bisa ga abin da yake kira wannan farilla ne bai halatta mutum ya ɗauki lasifika ya hura ya ce zai kira mutane zuwa ga Allah ba tare da ilimi ba ba tare da yana da hujja ba abu na uku yana daga cikin dalilan da ke nuna kyawun tauhidi saboda ko ba komai tauhidi tsarkake Allah ne ga barin zagi da aka duk mai kira zuwa ga Allah babu mutumin arziki fiye da shi duk mutumin da yake kira zuwa ga tauhidi afwan domin yana kokarin ya tsarkake ya tsabtace Allah madaukakin sarki anil masabba don ba a taba zagin Allah ba fiye da cewa yana da ɗa ko yana da mata ko ba shi kadai bane to duk wanda ya dauki gabarar kiran mutane zuwa ga wannan to wannan yana daga cikin ko ba komai wannan kadai ya isa ya nuna kira zuwa ga tauhidi abu ne da babu sama da shi a kyau domin tsarkake Allah mai kiran yake yi ga barin zagi kuma yana daga cikin munin shirka zagi ce ga Allah mun fahimci wannan daga cikin abin da muka fahimta na matsaloli shine ana kokarin a cikin wannan babi a nesantar da mutane daga wannan shirkar wadda ta zama alakakai dan la yasiru minhum kada ta saɗaɗa ta shiga cikin su koda kuma kada mutum ya zama tare da masu yin shirka koda shi baya shirka wato zama da masu shirka illarsa ta kai matuƙa wanda har ta kai a ja hankalin mutum koda baya yin shirka ya daina cakuduwa ya daina gwamutsuwa da waɗanda suke shirka in dai ba da awa yake musu ba zuwa ga tauhidi mun karanta maganar al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala game da yi da fassarar wannan faɗin Allah udu ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wanda anan ne yace wato maratibu da'awa anan ne ibn al-qayyim yace akwai matakan da'awa kiran mutane zuwa ga Allah wa'anda ake kira zuwa ga Allah sun kasu kashi uku akwai wanda yake yana neman gaskiyar yana son gaskiya dan haka bai santa ba neman ta yake kuma yana santa to wannan kira zuwa kiransa zuwa ga Allah zuwa ga addini yana da tasiri sosai fiye da waninsa domin shi dama gaskiyar ya fito nema ba abin da yake kauna a rayuwarsa irin gaskiya to yana santa ya fito nemanta wannan da da'i ya haɗu da wannan alhamdulillah kayan da'i ya tsinke a gindin kaba nan da nan zai tattala zai tuttula masa tauhidi ya tumbuke ya cire masa shirka shi kenan sai ga ya ci gaba da tafiyarsa wannan in an same shi ana lallaba shi wannan aka same shi a kira shi zuwa ga tauhidi da hikima wannan yana bukatuwa zuwa ga ai amfani da azanci wajen kiransa domin kada kuma shi da ya fito neman gaskiya yake son gaskiyar kuma a bashi ita ta irin salo da usulubin da ba zai gane gaskiyar bace balle ya karba sai na biyunsu akwai wanda shi kuma ya riga gaba ɗaya ya shagaltu da wata hanya wadda take ta ƙarya ba ta gaskiya ba tun tasowarsa wannan hanyar ya sani ita ya runguma a kanta yake tafiya amma bisa rashin sani cikin duhun kai yake tafiya a wannan tafiyar wannan tawagar da ka gan shi a ciki ba wai yana cikinta ba ne don ya gano ba akan gaskiya suke ba yana bin su ne iya abin da ya fahimta wannan tawaga ce ta gaskiya to irin wannan da zai gane ainihin gaskiyar ya fahimci tawagar da yake bi ba akan gaskiya suke ba to abu ne mai sauƙi ya fifita wannan gaskiyar ya kuma bita daddade wadda ya yi a waccan tafiyar a rana tsaka ana iya ganin sa ana iya ganin ya janye jikinsa ya kuma barrantar da kansa daga waccan tafiya wannan yana bukatar a yi masa wa'azi wannan yana bukatar a yi amfani da nassosi na kwadaitarwa da kuma nassosi na tsawatarwa da barazana don ya fahimci gaskiyar ya rike ta ya kuma saki wancan layi wanda yake kai mutum na uku wanda da'i zai iya haduwa da shi shine mutumin da mu'anit mu'arid mai bijirewa gaskiyar koda ya santa mai taurarewa gaskiyar koda ya fahimci gaskiyar kuma abin da yake kai ba gaskiya ba to wannan ana tattaunawa da shi ne billati hiya ahsan wannan shi ya fi kamata mai da'awa ya fi haƙuri da shi fiye da wa'ancan guda biyun farkon an fahimta ko da haka wannan yana bukata a yi masa wato abi da shi ta hanya mafi kyau in Allah ya taimaki da'i ya gane duk da yana da taurin kai duk da yana da ra'ayin riƙau a wannan aƙidar a wannan tafiyar amma da'i ya yi ta bunsa ya yi ta warware shubuhohin da suke wahal da shi ya kawar da yanar da ke cikin idansa ya cire dode wadda ke cikin kunnansa ya fahimci gaskiya ya dawo da'i shine da riba wa illa in taqala ma'ahu to idan kuma dukkan hujjoji da ya kamata a yi masa baje kolin sa an yi ya kuma fahimci hujjar ya kuma gane gaskiyar amma ya ci gaba da dogewa da kafewa akan abin da yake kai na ƙarya da aƙida marar kyau to wannan ana iya tashi daga waccan marhala ilal jilad zuwa ga wani mataki wanda yake mai ɗan tsauri da ɗan kaushi da kausasa harshe in hakan zai yiwu wannan shi ne inda muka tsaya ƙalin mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ƙala aizan rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya kuma cewa wal farqu bayna hubbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbin ri'asa akwai bambanci tsakanin san shugabanci da jagoranci a addini da kuma san jagoranci irin na duniya akwai bambanci wato akwai bambanci tsakanin mutum ya zama yana so ya zama limami yana so ya zama jagora wadda'awa yana son ya zama mai kira ilallahi zuwa ga Allah yana da bambanci da wanda yake hubbun ri'asa san shugabanci ne kawai irin na duniya huwal farqu baina ta'zimi amrillah wannan shine bambanci tsakanin girmama umarnin Allah wan nusuhi lahu da yin nasiha ga Allah wa ta'zimin nafsi kaga wannan yana da bambanci da mutumin da ba umarnin Allah yake girmamawa ba shi kansa yake girmamawa wasa'ai duk fafutukar da kaga yana yi fi hazziha don ya samu rabansa a ce dai in yana nan ba kowa in yana magana kowa yana jinsa yana so shi dai ya yi shuhura ya wata irin ɗaukaka wadda wannan yake ganin da wannan shuhurar da wannan ɗaukakar zai cimma wasu muradansa irin na duniya wannan akwai bambanci tsakanin mai neman imama a addini da mai neman imama a harkar duniya fa'innan nasiha lillahi almuhibba lahu domin mai yin ikhlasi da nasiha saboda Allah almuhibba lahu mai so da soyayya ga Allah ba abin da ya fi so irin yuhibbu an yi a rabu ba abin da ya fi so irin ya ga mutane suna yi wa ubangijinsu ɗa'a falayi usa ya ga ba a saɓan Allah wannan yana faranta masa rai ba abin da yake so shi ba wai lalle a ji sunansa ba ba lalle a ji tasirinsa ba shi kawai tasirin mutane sun karɓi saƙo har sun zamanto suna yi wa ubangiji biyayya ba sa saba masa wa an ta kuna kalimatu huhiyar uliya shi ba ya an ji sunansa ba kawai so yake ji kalmar Allah ta zama maɗaukakiya ko ta bakinsa ko ta bakin waninsa in kaga yana son wani abu to bai wuce wannan ba ila yana cikin wani lungunsu ila yana cikin wani ƙauye ila yana cikin wani guri wanda babu wanda ya san da shi duk harkar social media din wani ma ba a ma san da shi ba amma shi babban burinsa kawai kalmar Allah ta ɗaukaka ba wai shi ke so ya ɗaukaka ba wa an ya kuna dinu kulluhu lillah babban farin cikinsa da abin da yake so ya ga addini karkata kaf ya ga ana yin sa ne ga Allah in kana so ka ga tashin hankalinsa ka ga damuwarsa ya ga an daka wa addinin Allah wa wasu kowa yana da'awar kamar addinin gidansu kamar ba na Allah ba to wannan shi ne damuwarsa shi ba lalle ne ba shi ba ɗaukakar kansa yake nema ba ba abin da yake so a yi masa ɗa'a ba ba Allah shi ba wai fatansa kar a saba masa ba kar a saba wa Allah shi ba so yake yayi suna ba a'a kalmar Allah maɗaukakiya ta zama ita ce ta ɗaukaka addini gaba ɗaya ya zama Allah akewa wa an ya kuna ibadu shi babban abin da yake so bayi su kasance mumtathili na awamirhi suna ƙoƙarin aiwatar da umarnin Allah mujitanibi na nawahihi suna nisantar abubuwan da Allah ya hana shi wannan an biya shi ko a sa shi ko kar a sa shi ko yi magana ko kai magana ko an san shi ko ba a san shi ba shi babban burinsa a harkar da'awa wannan in ya samu wannan shi alhamdulillah bukatar maje haji sallah faqad nasaha Allah fi ubudiyyati wannan irin da'i din hakika yayi wa Allah nasiha yayi wa Allah ikhlasi fi ubudiyyati a cikin bautarsa wa nasaha khalqahu kuma yayi wa bayin Allah halittar Allah nasiha fi da'awati ila Allah a wajen kiransu zuwa ga Allah fa huwa yuhibbu al-imamata fi din da haka wannan shi yana son jagoranci ne amma irin na addini bal yas'alu rabbahu bal ma zaka same shi yana roƙon ubangijinsa an yaj'alahu lil muttaqina imaman Allah ya sanya shi ya zama jagora a aikin alkhairi ya zama jagora wajen masu tsoron Allah ya ƙutada bihil muqtadun wanda masu koyi suke koyi da shi kamar qatada huwa bil muttaqina kamar yanda shi ma yayi koyi da masu takawa waɗanda suka gabace shi fa idza ahabba hadha al abdu da'i ila Allah idan wannan bawa mai kira zuwa ga Allah ya so ya so an yakuna fi a ayunin nasu jalilan a wannan babin ya zama yana da girma a idanun mutane wa fi qulubihim muhiban ya zama yana da kwarjini a zukatan mutane a wannan layin wa ilaihim habiban ya zama masoyin mutane akan wannan gabar wa an yakuna fihim muta'an ya zama wanda ake yi wa da'a a cikinsu likai ya atammu bihi dan su dinga koyi da shi wa ya ƙatafau atharar rasuli sallallahu alaihi wasallam su zam suna bibiyar sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala ya daihi ta dalilinsa wannan shi shine babban burinsa ya ja mutane zuwa ga Allah ya ja mutane zuwa ga sunnar manzan Allah shine babban burinsa yana so ya zama maganarsa tana da tasiri yana so ya ga mutane suna ganin yana da girma a idansu yana da kwarjini a zukatansu mutane suna sansa a wannan aiki na Allah na kiran mutane zuwa ga Allah da bin sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yadurruhu zalika to dan mutum yana son irin wannan jagorancin wannan san da yake wa irin wannan shugabancin ba zai cutar da shi ba bal yuhmadu alaiha bal ma ana yaba masa akan haka ai za ga wani shi shuhurar da yake so ya daukakar da yake so ya shugabancin ba na ba kwata-kwata bai da alaka da addini amma wannan ya zamto shi ba wannan gwagwarmayar da faɗita shi da ainihin ake ta yi wajen neman shugabancin duniya shi ba shi ya dame shi ba so yake ya zama maganarsa Allah ya sanya mata karɓuwa ya zama yana da tasiri wajen gaya wa mutane gaskiya su ɗauka ya zama yana da kwarjini a zukatan mutane ya zamto kuma masoyin mutane wajen kiransu zuwa ga ainihin addini da kuma bin sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannunsa wannan ƙaunar da yake wa irin wannan shugabancin ba za ta cutar da shi ba bal ma ana yabansa akan haka li'annahu da'in illa domin ya zama mai kira zuwa ga Allah yuhibbu an yi tsa'a shi ɗa'ar da yake so a yi masa wato yuhibbu kai yana so an yi tsa'a ya ga ana yi wa Allah ɗa'a wa yu'bada shi so yake ga ana bauta wa Allah wa yuwahhada so yake ga ana kadaita Allah fa huwa yuhibbu an yakuna aunan ala zalika dan haka babban abin da yake so ya kasance aunan mai taimaka wa mutane ala zalika akan haka ya zama ta dalilinsa mutane suna yi wa Allah ɗa'a ya zama ta sanadiyarsa mutane Allah kaɗai suke bautawa shi kaɗai suke kaɗaitawa musilan ilaihi kuma wannan shine abin da yake so ya kai zuwa gare shi ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه dan haka ubangiji ta'ala ya ambaci bayansa wanda yake bance su yace nasa ne wa asna alaihim kuma yayyabo a kansu fi tanzilihi cikin saukakken littafinsa wa ahsana jaza'ahum ya kuma kyautata sakamakonsu yawma liqa'ihi ranar da za su haɗu da shi fa zakarahum Allah da ya tashi ambaton waɗannan bayan ya ambace su bi ahsani a'malihim da mafi kyawun ayyukansu wa awsafihim ya ambace su da mafi kyawun sufofinsu thumma qala sannan sai Allah ta'ala ya ce wallazina يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama in ka dauko tun daga wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama har zuwa nan sufofin su ne da ayyukan su Allah ta'ala yake ta ambata har yazo gaban da yake cewa su babbar addu'ar su alladhina yaquluna waɗanda suke cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka ba mu sanyin idanu ya Allah ka ba mu waɗanda za su zama farin ciki a gare mu min azwajina daga matayenmu wa zurriyatina ya Allah ka ba mu ƴaƴan da in mun kalle su cikin aikin alkhairi ranmu ya dinga daɗi in muka ga matanmu wajen bin Allah maɗaukakin sarki ranmu ya yi mana daɗi ya Allah irin wa'annan matan muke so ka babu irin wa'annan zurriyar muke so ba wanda za su samu cikin ɓacin rai su samu cikin damuwa su samu cikin takaici su haifar mana da larurori da cututtuka ba ya Allah wa'anda za su zama sanyin ido saboda duk sanda muka buɗe ido iyalanmu za mu gansu ba su da aiki sai bin ka ‘ya'yanmu ba da mun buɗe ido mu ga ba su da aiki sai aikinka waje'anna lil muttaqina imaman ya Allah ka sanya mu mu zama limamai amma na masu takawa wani shi so yake zama coach a filin bal ko ba haka bane wani a filin rawa yake so ya zama shine mai gurin a ba ga wata magajiya ba ma ita ce shugaba karuwai ita ma kuma tana kilemin da hakan kuma an zo an ce ina magajiya ta ce gata amma kai ka ce so kake ka zama jagoran masu takawa a cikin bin Allah wannan ai wannan abu ne wanda yake abun yabo shi yasa Allah ta'ala ya ce waja'alna lil muttaqina imaman ya Allah ka sanya mu mu zama imam mu zama limamai mu zama shugabanni mu zama jagorori jagororin suwa al muttaqina masu tsantsan da taka tsantsan da bin dokokin Allah suratul furqan aya ta 74 fasa'aluhu kaga wayannan ibadur rahman din sai suka roki Allah an yuqirra a'yunahum da ya faranta idanunsu ya far ya sanyaya idanunsu ya faranta ransu bi da'ati azwajihim ta hanyar biyayyar matayensu wa zurriyatihim da ƴaƴayensu lahu subhanahu ga shi Allah subhanahu wata'ala suna san Allah ya ba ya ba ya nuna musu ran da ƴaƴansu za a ce sun haddace alkur'ani ran da za a ce ƴaƴansu su ne shugabanni a duk inda suke wajen harkar alkhairi da aikin addini wannan shine babban burinsu wa an yusirra qulubahum roƙo suke Allah ya faranta zukatansu bittiba'il muttaqina lahum ala da'ati a ce ga wata tawaga ta masu kiyaye dokokin Allah amma suna bin shi wannan a matsayinsa na jagora a matsayinsa na shugabansu a wannan ɓangaren ala da'ati akan yi wa Allah da'a wa ubudiyyatihi da kuma bautata masa fa innal imama domin shi liman wal mu'tamma da mamu mai koyi da liman muta'awinani wayannan abokan taimakekeniyar juna ne ala da'ati akan bin Allah da hakan Allah ta'ala ya taimake ka kai ne shugaba mabiyanka suka zamanto masu kokarin bin Allah madaukakin sarki kuna taimakon juna ne fa innal imama domin shugaba wal mu'tamma da mai koyi mabiyi muta'awina ne wayannan masu taimakon juna ne ala da'ati akan bin Allah wa inna ma sa'aluhu abinda yasa kawai suke suka roki Allah ma yu'awinuna bihil muttaqina abinda za su taimaka wa masu tsoron Allah da shi alamar batihi a kan yardar Allah wa ɗa'atihi da bin Allah wa huwa da'awatuhum ilallahi shine kiransu zuwa ga Allah bil imamati fid dini ta hanyar samun shugabanci da jagoranci a addini ba wayau bane ba azanci bane wannan zabi ne daga Allah sai kuma mutum yana yin addu'a ina fata an gane allati asasaha as-sabr wal yaqin wanda samun shugabanci irin na addini samun jagoranci irin na addini tushensa haƙuri ne wal yaqinun da sakankancewa lalle duk wanda ba shi da haƙuri da wuya ya samu jagoranci irin na addini shi yasa waɗanda suka fi kowa rabauta da jagorancin addini annabawa ne akwai wanda ya kai su shan wahala babu akwai wanda ya fi su shiga matsaloli da haɗarurruka babu amma da ƙarshe Allah ta'ala ya ba su jagoranci da suka yi haƙuri karka damu da haushin mai haushi karka damu da zagin mai zagi karka damu da kyafucen mai kyafuce ci gaba da aiki wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu yi ta aiki kawai dan haka waɗannan abubuwa guda biyu su suke taimakawa wajen mutum ya samu jagoranci a addini as-sabru wal yaqin wannan ku qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah ta'ala ce waja'alnahum mun sanya su waja'alna minhum mun sanya daga cikin su a immatan wasu suka zama shugabanni amma ba shugabanci na his excellency ba ba shugabanci na jiniya ba a'a a immatan shugabanni ne yahaduna da suke shiryarwa bi amrina da umarninmu lamma sabaru yaushe muka ba su shugabancin Allah ce yayin da suka yi haƙuri aka ba za a yi ba za ka zama mai da'awa ba sai ka zama mai haƙuri ba za ka zama ba harkar da'awa ba ta mai ainihin gajen haƙuri ba ce ba lalle ba ne nasarar sai ta zo yau ko gobe ko jibi ƙila ma lokacin da za a samu nasarar ba ka rayu yi ta yin aiki daga inda ka tsaya wani ya zo ya ɗora haka annabawa suka yi wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ya ce sun kasance masu sakankancewa ne da imani da yadda da ayoyinmu suratu sajada aya ta 24 fasu'aluhum dan haka roƙon da suka yi wa Allah an yaj'alahum a'immatan ya sanya su su zama shugabanni amma fa shugabannin fa ba wai na shugabanci na duniya ba lil muttaqina shugabannin masu takawa huwa su'alun wannan roƙo ne an yi hadiyahum na Allah ya shiryar da su wa yuwaffiqahum ya yi musu muwafaƙa ya datar da su wa ya munna alaihim ya yi musu baiwa bil ulumin nafi'ati da ilimin muka masu amfani shine abin da suke roƙo wal a'mali salihati da ayyuka nagari zahiran wa batinan fili da boye Allah ce la tatimmul imama wanda babu shugabancin da zai samu cika irin na addini illa biha sai da al'ilmun nafi da al'amalu saliha wata ammal kaifa na sabahun fi hadhihi ayat ka duba mana ka ga yadda Allah ya danganta su a waɗannan ayoyi ilasmin rahman zuwa ga sunan ar-rahman azza wa jal wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan bayan Allah mai rahama ka duba yadda Allah ya jingina su zuwa gare shi وعباد الرحمن هكا الله يكراسو تو cikin sufofin su walladina walladina walladina walladina har aka zo walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wannan kaga di yana daga cikin sufofin nasu wannan kadai ya ishe su Allah ya raba su zuwa gare shi li ya'lama khalquhu dan halittar Allah ta sani anna hadha wannan matsayin na jagoranci a addini na shugabanci a harkar kira zuwa ga Allah inna ma naluhu sun same shi ne kawai bi fadlihi da falalar Allah dan in karfi ne akwai wanda ya fi su karfi cikin mabiyansu in azanci ne kila akwai wanda ya fi su azanci cikin almajiransu in wata wadata ce cikin mabiyansu akwai wanda sun fi su wadata amma sun samu wannan ɗaukaka ta hanyar ainihin jagoranci irin na addini bi fadlihi falala ce ta Allah ba haka ba ka zo ka zauna kana bayani akwai wanda sun haife ka wasu sun yi kakanni da kai wasu kanne wasu yaya wasu gashi nan maza da mata a wannan ba ba wannan ba azancin ba daga gare ka bane wannan wata baiwa ce da ni'ima daga Allah falala ce wa rahmatihi rahama ce ta Allah wa mahadhi judihi tsantsar baiwa ce da kyauta irin ta Allah wa minnatihi da baiwarsa wa ta'ammal ka kuma lura wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum san sake dubawa ka lura da kyau kaga yanda Allah ya sanya sakamakon wayannan ibadur rahman fi hadhihi surati a cikin wannan hoto wannan ainihin episode al-guraf Allah ta'ala ce ula'ika yujzauna al-gurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman ka duba yadda Allah ta'ala ce sakamakon su al-gurafu wasu irin al-guraf wa hiya al-manazilul 'aliya fil janna su ne wasu dogwayen gine-gine wasu dogwayen benaye fil jannati a cikin aljanna Allah ce shi zai ba su su ba damuwa suka yi a nan duniya su yi mai hawa ɗaya mai hawa hudu mai hawa ashirin mai hawa ha su a aljanna Allah ta'ala ce zai ba su gurab duk waɗanda suka yi waɗannan gurab ɗin na duniya ana idan shamsu kuwirar wa idan nujumun kadar wa idan jibalu suyirar wa idan isharu ba gani sun wargaje ba to su yi zaunar gurfata Allah ta'ala ce wasu benaye ne maɗaukaka a cikin aljanna Allah ta'ala ce zai ba su Allah ka samu a cikinsu wa haɗa wannan fa lamma kanatil imamatu fi dini minar rutabil aliya sabida shugabanci da jagoranci na addini yana daga cikin darajoji maɗaukaka da ba kowa Allah ke ba ba wannan jagoranci na duniya kowane banza ma Allah yana iya bashi afuwan in kalma ta yi abin nan kowa Allah yana iya bashi ma'ana ita wannan shugabancin na duniya ka ɗauka duk wanda aka bashi wani ɗan gaban goshi ne ko wani mutumin arziki ha ita wannan saboda duniyar ma Allah maɗaukakin sarki bai ɗauke ta da wani muhimmanci ba shi yasa kowa ma ana iya danka masa ita amma jagoranci na lahira a wannan sai da Allah ta'ala ya zaba shi sa za ka ga waɗanda Allah ya fi zaɓa su ne annabawa kuma in ka kalla jagorancin da Allah ke ba su na addini ne na addini ne ina fata an gane bal hiya min a'la maratib kayan kana neman daraja da ɗaukaka wato wadda take ba sama da ita to ɗaukaka ta addini ita ce a'la maratib mafi wato ƙololuwar matakai da darajoji ya otsaha al'abdu fi duniya da ake bawa bawa a duniya sai dai su 'yan duniya ba su gane wannan ba duk wanda yake ma'abocin duniya ne baya ɗaukan wannan a matsayin ɗaukaka bai ɗaukan wannan a matsayin wani maɗaukaki a'a saboda ba shi da ɗaukaka irin ta duniya amma duk waɗanda suke almuttaƙi da waɗanda suke suna nufin lahira sun san ɗaukaka ce wadda ba sama da ita domin ɗaukakar da Allah ya bawa annaba ba sama da ita in akwai ɗaukaka wadda tafi kowace ita Allah zai bawa annabawa da manzanni kana jaza'uhum shi yasa sakamakon su ma alaiha akan wannan daraja da suka samu al-ghuraful aliyatu fil janna shine dogwayen gine-gine da benaye a cikin aljanna wannan ɗaukaka ta addini kenan wa hadha ya ce wannan a hannu guda kenan bi khilafi ɗarbin ri'asa saɓanin neman shugabanci iri na duniya neman kansila neman ciyaman neman gwamna neman shugaban ƙasa rep senate da sauran dukkan wasu mukamai da duk wani shugabancin kasuwa shugabancin kaza shugabancin ƙungiya kaza duk wa'annan shugabancin to yana da nemansa ya sha bamban nesa ba kusa ba da shugabanci irin na addini fa inna dalibiha domin kaga duk mai neman shugabanci irin na duniya kawai yas'auna suna kai gwauro su kai mari fi tahsiliha wajen ganin sun kai ga wannan matakin ko wannan matsayin ko ana ha maza ko ana ha mata liyanalu biha aghradahum ba su da babban buri wajen san wannan kujerar da kaga suna nema sai dan samun agharadahum bukatunsu bukatunsu ne na farko karka dauka duk abin da suka yi kamfen da shi ko kaji sun faɗa kaka dauka shine a mataki na farko wannan abin duk da suka faɗa in ya samu shine yake zuwa a matakin ƙarshe amma muradansu bukatunsu na gaba da komai yana gaba da addini yana gaba da bukatun waɗanda suka zaɓe su ba saboda shi shugabanci na duniya kenan shi wanda aka zaɓa shi ne pest in duk za ku rasa shi bukatarsa ta biya ba shi da matsala in kuka ga bukatunku sun biya na da alaka da bukatunsa in zai samu biyan bukata da ku to za ku samu biyan bukata ne amma ba ku ba ne ainihin a ransa shi tun da da ku zai samu biyan bukata zai raba da ku minal uluwi fil ard na samun ɗaukaka a ban ƙasa ya san ba yanda za a yi ɗare wannan kujerar sai ya raba da talakawa masu ƙuri'a aka ka ɗauka da ya zo yana ta gaya maka kaza kaza ka ɗauka da gaske ne kai ba shahida shahidun bane min ahaliya nawa ka zaɓa da ya tafi ya sake wayewayarka bai sake wayewayarka ba amma ba zai yi ba a wayi gari ya zama sanata ko ɗan majalisa ko gwamna ko kaza haka kawai a ce kawai shine gwamna tunda demokuraɗiyya ake sai an yi zaɓe sai mutane sun shiga sai sun bulayi sai sun dangwala sai an kirga wannan shi yasa yake tuntuɓarka da zai iya ɗarewa ba kai ba zai wuce kanka ba wata abudul kulubi lahum suna san babban burinsu su bautar da zukatan mutane gare su ka ga mutum kamar shi ya halice ka suna son zukatanku su bautar da zukatanku gare su wa mailiha ilaihim da karkatar da hankulanku zuwa gare su duk wannan abubuwan da ake bari zaɓe ya zo ka gani shi ma talakan ka ga yadda zai baka haushi da yadda mutum za ga yana ta haƙiƙan cewa akan wanda babu shi babu kai ko kaɗan a cikin zuciyarsa bukatarsa ce kawai a gabansa wa musa'adatihim lahum ala jami'i aghradihim kawai suna neman taimako da su ne akan dukkan bukatunsu da muradansu ma akaunihim alina duk da sun yi shugabancin kuma son shugabanci suke yayi gwamna gwamna yake so ya zama yayi dan majalisa so yake ya kuma koma yayi sanata so yake ya kuma komawa yayi shugaban kasa kuma yana son ya zama shugaban kasa alina duk da sun zama maɗaukaka alaihim akan wa'annan talakawan wa'annan bayin ƙahiri da lahum sun fi ƙarfin mutane fatarattaba ala hadha talabi min al-mafasid shi yasa neman irin wannan shugabancin na duniya yake haifar da ta'adi da tabargaza mai yawa ma la ya'lamuhu illa Allah irin ta'adi da barnar da babu wanda ya san girmanta sai Allah wallahi yadda mutanen nan suke neman shugabanci irin na duniya ko taɓargazar da ake da duk abin da kake tunani da wanda kwakwalwarka ba ta tunani suna iya yi don su samu wannan matafan ikon shi sharrin neman shugabanci na duniya shi sa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma bi ibali ja'i'ani ko kuraye da aka hore su da yunwa sannan aka ursila fi ganamin aka sake su cikin garken dabbobi manzala ce barnar da za su yi wa dabbobin ba ta kai barnar mai neman shugabanci a duniya ba shirka wannan ya ba wani abu inda zai zama zai ba dai shi ne babban laifin da ake yi wa Allah ba zai iya yin shirka zai iya yin kisa zai iya ba da dama abinan zai iya wulakanta alkur'ani zai iya daina sallah duk abin da ba ka tsammanin mai neman shugabanci irin na duniya illa man rahima rabbuk zai iya kowace irin tabargaza zai iya yin kowane irin ta'adi wanda ta'adin karka dauka kai zaka iya ganowa shi yasa zai dai an dan yi wani lokaci in Allah ya so ya dan banka da wani abu sai a gano wani abu amma abin da ake binnewa da abubuwan da ake yi na barna dan ganin an kai ga waɗannan muradan irin na mulki to wannan Allah ne kaɗai ya sani ga misali min albagi na zalunci wal hasadi da hasada wal tughyani da ƙetare iyaka wal hikidi da mugun nufi wal zulmi da zalunci wal hamiyati lin nafsi da zunzurutun san kai duna haƙƙin lahi ba tare da kulawa da haƙƙin Allah ba wannan duk mai neman shugabanci irin na duniya illa man rahima rabbuk za ka same shi da irin waɗannan sufofi sannan banda wannan wata haƙiri man haƙar Allah da ganin girman wanda Allah ya wulakanta shi wanda yake wulakantacce kaskantacce a wurin Allah zai iya zuwa ya faɗi gabansa ya masa sujada ya madduba ne saboda yana son wannan matsayin wa hatiqari man akramahu Allah da wulakanta wanda Allah ya karrama wala ta timur ri'asatu dunyawiyya wai inda shugabanci na duniya ne ba zai taba samuwa ya cikakke ba illa bi zalika sai in an waɗannan hanyoyin sai da haka wala tunalu ba a samun shugabanci irin na duniya ga mai nemansa ba cewa aka yi an ba shi ba shi ne yake nema da kansa illa bi adu'afihi min al-mafasidi sai da ninkin ba ninkin waɗannan abubuwan da kaji an ambata na barna war ru'asa'u kaga masu neman shugabanci shugabannin nan fi aman an haza duk idansu ya rufe ba sa kallon wannan shirka kisa da duk abin da kake kallo idansu ya rufe ba sa gani ana ta zubar da jini ba sa kallon wannan ba sa kallon wannan ana ta haɗarurruka a hanyoyi ba su da kyau ba sa kallon wannan ana kama mutane a yi kidnapping cikin daji da ba sa kallon wannan da ya haɗa da muradansu da sun yi maganin abin amma tun da babu bukata su bal ma kila ya zama a cikin wannan din akwai bukata su shi sa sai ga yana ta faruwa saboda an ru'asa kaga shugabanni fi aman a cikin makanta suke idan su abu rufe yake an haza kawai kujera suke kallo 2027 kawai suke kallo ko me zai faru ya faru 2027 su dawo da kujerunsu shi ne babban abin da yake gabansu to kaga akwai bambanci tsakanin imama fiddin da kuma ri'asa fi duniya fa'iza ku shi falgita amma ran da aka yaye musu yanar idansu ta bayyana la'un fasa da makanu alai taɓargazar da suka kasance a kanta sai ta bayyana a gare su wala siyama musamman idan hushiru fi sifatin zarri idan aka tashe su a cikin sufar ƙaramar tururuwa ya ɗa'uhum ahalul mawqifi mutanen farfajiyar alƙiyama suna ta tattake su bi arjulihim da ƙafafuwansu ihanatan lahum don wulakantar da su wata haƙiran da ƙaskantar da su wata tsigiran da ƙanƙantar da su kama saggaru amurallahi kamar yadda suka rena al'amarin ko umarnin Allah wa haƙƙaru ibadahu kuma suka rena bayan Allah wannan a wannan lokacin aka yaye yana mutum ya bayyana a farfajiyar alkiyama a nan suke gano irin illar da suka yi wa kansu aka neman shugabanci irin na duniya ba a ce ba a samun waɗanda suke ba sa bin waɗannan hanyoyin ba ma guda nawa ne قال المصنف رحمه الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه حديث يا تبت دغ صحابي عبد الله بن عباس الله يقرا masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'azan ila al-yaman lokacin da ya aika mu'az zuwa kasar yaman qala lahu manzo Allah sai ce wa Mu'az innaka ta'ti qauman min ahli alkitab ka shirya ka kuma kimtsa ka sani zaka je wajen wasu mutane ma'abuta littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilai ya kasance farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shahadata Allah ilaha illallah shine ginin farko da zaka yi duk zuciyar da imani bai ginu ba a cikinta to dukkan sauran awamirun lahi zai mata wahala karba ba ta karba ba amma dasa tauhidi a cikin zuciyar nuna musu Allah in suka shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wa fi riwayatin a wata ruwaya farkon abin da zaka kira Yesu ila an yuwahhidullah ka kira su zuwa ga su ɗayanta Allah fa in hum ata'uka lidhalik in suka yadda ba za su bautawa mala'iku ba ba za su bautawa annabawa ba ba za su bautawa salihan bayi ba ba za su bautawa gumaka ba sun yadda za su bautawa Allah shi shi kadai to ka yi nasara a cikin da'awarka shimfiɗa farko da ake so a gina tauhidi a cikin zukatan mutane shi sa abdurrahman al-akhdari Allah ya ji kansa da rahama yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani in imani yana da kura to akwai matsala amma in imani ya tsuru a cikin zuciyar bawa zai yi maka abin da baka yi mamaki ba za ka ɗauka zamanin sahabbai ya zo duk abin da ba ka tsammani ɗan adam zai iya yi da zarar imaninsa ya yi sanyi ya daskare ko aka ce babu imani baya ganin Allah a zuciyarsa baya tunanin Allah baya tuna haɗuwarsa da Allah to a ɗan adam duk abin da ba ka tsammani zai iya yi da aka shi sa aka ce wa mu'az da aka duk wani mai da'awa tauhidi yana daga matukar muhimmanci mutane ka gaya musu wanda ya halicce su ka gaya musu dalilin da yasa ya halicce su ka tsoratar da su saba masa ka kwadaitar da su yi masa da'a in sun maka da'a akan haka fa'alim home to sai ku tafi kuma karatu na gaba sai kuma ka sadar da su ka koya musu annallaha abtarada alaihim khamsa salawat ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a kowane yini da dare to tun da imani ya zauna salloli guda biyar ba za su dinga wasa da su ba za su yi azahar la'asar magarba isha asuba a kan lokaci me yasa saboda akwai foundation da aka ɗora sallar akai kuma mai ƙwari ne shine imani fa in hum ata'uka lidhalik in har kaga sun zama regular customer a sallah duk mutumin da kaga yana kula da sallah a kan lokacinta kuma yana yinta yadda ya kamata a tuwaye an ce inna salata tanha anil fasha insha Allah ko alfasha yake ya kusa dainawa to tunda za su yi sallolin nan guda biyar ba tsallake ba tariko salati babu saba lokaci za su yi to fa a'limhum tafi karatu na gaba ma zuciyarsu za ta dauka sanar da su duk da an zo bangaren dukiya inda jarabawa tafi wahala sanar da su annallaha abtarada alaihim sadaqa ka gaya musu Allah ya farlanta musu zakka tukhadhu min aghniyaihim ba kai za a ba ba ba ni za a kawo wa ba ka gaya musu za a karba ne daga masu kudin cikin su faturaddu ala fuqara'ihim a duba waɗanda Allah ta'ala ya sa su jaraba wasu talauci ne a basu a gaya musu fikihun da ke cikin zakka kuma dan amawun din da Allah ke bukata gaya musu ba wani mai yawa bane 1 over 40 sai dukiyar ta shekara in ta shekara sai ta kai nisabi in ta kai nisabi sai mutum ya kasa ta arba'in akwai waɗanda sun fi ka ƙarfi sun fi ka iya nema wani kafin ka zo duniya ma yana kasuwa yana nema inda Allah ta'ala ya ga dama inda wanda ya riga zuwa wanda ya fi ƙwazo da himma shi ake bawa to kila da kai yanzu ba a zo kanka ba amma Allah ya ɗaga ka da Allah ya ga dama sai ka zama kai ne fuƙara ihim ɗin da aka ce faturaddu ala fuƙara ihim baka san Allah ta'ala ɗaukaka kai bai zama kai ne yadul uliya kai ne a sama mai bayarwa shi kuma wannan yana karɓa a ƙasa da haka tun da za su yi sallah in an zo maganar dukiya ma zuciyarsu za ta karɓa ka ce a karɓi dukiya ta zakka daga mawadata a mai wa talakawa fa inhum ata'uka lidhalik in har suka yi maka da'a suka yadda za su fitar da zakka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to kai kuma a matsayinka na da'i a matsayinka na mai jagoranta su ina yi maka kashedi kada ka zabe manya-manyan dukiyoyinsu don kar ka zo kuma inda imaninsu bai kai matakin da za su iya yarda da haka ba mutum ka zo dabbobinsa za ka karɓa zakka ka zaɓe manya-manyan ciki ka ce su ka karɓa zakka kakkai musu haka kar kai musu haka sannan wattaqi da'awatal mazlum kai hattara da addu'ar wanda aka zalunta kai hattara da mutum ya ce maka Allah ya isa wannan kalmar ka kiyaye ta ka kiyayi kalmar da mutum ka zalunce shi ce ya Allah ka bi mun haƙina wannan kalmar tana da nauyi ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta tanamu wal mazlumu muntabihun alaika wa ainullahi lam tanami kana can kana ta bacci wanda ka zalunta ya kasa bacci yana ce maka addu'a idan Allah baya bacci fa innan domin yanda al'amarin yake laisa bainaha wa bainallahi hijab in addu'a tana wani biye-biye kafin ta je inda ya kamata to shi duk wanda aka zalunce shi addu'arsa ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi a hadithi na 1496 da 359 da 4347 imam muslim hadithi na 19 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum